المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sha uku ga watan takwas shekara ta 1444 hijiriya wanda shi ne ya dace da shida ga watan uku shekara ta 2023 miladiya muna darasi na goma sha biyu a cikin suratu shu'ara za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da shida bayan mun gama kisar annabi lutu da mutanensa za mu tashi kan kisar ashabul aika da Allah ya ce kazzaba ashabul aikatil mursalin bismillah ar-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
Allah madaukin sarki ya fara da budewa da faɗin kaddaba ashabul aikatil mursalin ashabul aika su ne mutanen madiyana ashabul aika su ne ahlu madiyana a bisa zance mafi inganci daga cikin maganganun malaman tafsiri annaban Allah shu'aib shi yana cikin mutanen madiyana din ko shi yana cikin ashabul aika mana kamar ka ce an turo shi ne cikin mutanensa jama'arsa a cikinsu ne Allah ya waro wani ya turo shi a matsayin annabi um, me yasa ba a ce dan uwansu ba sai aka ce izgala lahum shu'aibun ala tattaqun ba a ce akhuhum shu'aibun ko akhuhum salihun kamar yadda aka ce dan uwansu wane ba saboda an danganta su da bautar wannan al'aika din tun da su masu bautar gumaka ne mushirkai ne kuma suna bautan wannan aika to sai ba a ce dan uwansu shu'aibu ba dan a tsarkake shi kuma a kimanta shi to menene aika din kaddaba ashabul aikatil mursali wata bishiya ce aika an gane ko ɗaya kenan wasu malaman suka ce al'aika mantiƙatun mali'atun bil ashjari wani wuri ne wanda yake cike da bishiyoyi da yawa bishiyoyi ne masu tarin yawa a wurin shi ne ake ce da shi aika tsakanin hijaz da falastin take a wajen wani wuri da ake ce da shi khalijin okuba ko kuma ana ce da ita ma'an wurin wasu suka ce mutanen annabi sha'ibu Allah ya jarrabe su kuma ba su da abun bauta sai wannan bishiyoyi suka ƙi su bauta wa Allah suka je suna bauta wa itatuwa annabi sha'ibu ya zo ya musu wa'azi suka ƙaryata shi saboda girman ƙaryata shi da suka yi Allah ya ce kazzaba ashabul aikatil mursalin ba annabi ɗaya suka ƙaryata ba in ka ƙaryata annabi ɗaya kamar ka ƙaryata annabi ɗaya ne shi yasa bai ce a sun ƙaryata annabi shi aiwa shi shi kaɗai ba sai ya ce da su iz qala lahum shu'aib ala tattaqun tuna lokacin da shu'aib annabi shu'aib kenan yace da su yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu ba za ku ba za ku kiyaye ba shi annabi shu'aib alaihi salatu wassalam dangantakarsa tana tikewa ne zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam yana cikin jikoki kenan sannan a cikin annabawa shine ake ce da shi khatibul anbiya shine mai magana bokal na annabawa yana da bayani a bakinsa yana da fasaha khatib ya iya hudu ba da zance me yasa ya goge da magana aka ce saboda tsabar yawan wa'azin da yake wa mutanensa ku bauta wa Allah shi shi kadai ku daina bautar itatuwa ya je yau ya faɗa gobe ya faɗa har sai da ya goge yawan yin wa'azin ya sa ya goge da magana mutanensa suna da wasu ɗabi'u kafirci bayan wannan kafirci da bautan wannan aika sai kuma tauye mudu duk wani mutum mai tauye mudu a duniya ya biyo bayan jama'ar annabi shaibu mai dungushi a awo wanda za mu tattauna a kai insha Allah to aikinsu kenan albaksu fil mikiyali wal mizan kaji abu na biyu kuma 'yan fashi ne da makami 'yan fashi ne da makami duk wani dan fashi da makami to ya samo tushe ne da asali daga wannan kafaran mutane na annabi shu'aibu wanda suke qat'u tariq yace yanzu ku bayan Allah ku kadai ku hada wannan ga kafirci ga shirka ga tauye mudu in kun zo au ga tsare hanya da fashi da makami duk kukurɗi ya ce ala tattakuna ba za ku ji tsoron Allah ku daina wannan mummunan aiki ba ya kira su zuwa ga tauhidi ya kuma kira su zuwa ga makarimul akhlaq kyawawa kyawawan ɗabi'u na ƙwarai imam ibn kasir ya ce ha'ula'i ani ashabul aika su ne ahlu madiyana al sahih kamar yadda ne bayani annabi shu'aibu Allah ya turo shi daga cikinsu ne su zo su yi masa da'a don su samu sauƙin fahimta da bayanin da zai musu Allah ya buɗe wannan ƙissa da umartansu da ya yi cewa su ji tsoron Allah ala tattakun sannan kuma ya musu bayani cewa shi amintacce ne wajen isar da wannan saƙo da Allah ya umarce shi ya isar sannan ya yi musu bayani dalla-dalla cewa shi fa baya neman wani kuɗi ko lada a tattare da su inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku mai aminci amintacce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah kenan ku yi min da'a kada ku saba mu sai ya ce وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
yanzu an fara fafatawa ya dawo kansu ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajr ni fa wannan wa'azi da nake muku ba kuɗi nake nema ku bani ba bana nema a bani wani sakayya lada shine wa ma as'alukum alayhi min ajr jama'a ana karanta qur'ani ne a fassara shi ba don ku rinka gane ma'anarsa in kun zo karanta shi a sallah ko in kun ji ana karantawa ku rinka kama tasha kuna ganewa da haka duk abin da aka faɗa ku rinka ganewa wanda suke buɗe qur'ani a gaban su ku rinka ganewa ga abin da take nufi nan gaba da ka zo karanta isar kau sai dai kaga kana hawaye saboda kana gane labarin da ake faɗa yanzu wannan annabin Allah ne yake gaya jama'a sa ku yi haƙuri ku bi ni ku yi min da'a nifa nifa nifa ba na neman a biya ni don Allah nake Allah sa masu wa'azi da da'awa su ɗauki wannan jara'a da ƙarfin rai mutum ya ce don Allah yake yi bai buƙatar kwabanka don kana da babbar riga ko kana da kuɗi ko kana da kaza ko kana da kaza ba kuɗinka ake so ba so ake ka gane addini kuma ba don kai ake yi ba ba kuma don mulkinka ko sarautarka ko kaza ko kaza ɗinka ba don Allah ake yi kai ma ka shiga cikin almajirai ka fahimta don mai wa'azi ya ji a ransa lokacin da yake wa'azin nan yanayi ne don Allah ba yanayi ne don a biya shi ko a yi mai wani sakayya ko a taimake shi ko a masa kaza ba da zarar mutum niyyarsa ta canja ya fara tunanin wani abu na duniya akan wannan wa'azi da da'awa da yake shi kenan ikhlasi ya tafi an shiga aikin wani kuma ba aikin Allah ba Allah ka raba mu da aikin banza wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin ya ce ladana kadai kudina in za a biya ni sakamakona a wajen rabbil alami ne yake ubangijin talikai shi kadai shi ne zai biya ni a nan gudun ina so ku gane wani abu guda yana inkari yana challenging yana musanta abin da suke aikatawa shi sa yake musu wannan wazi akwai wata fa'ida da na so in faɗa na gano ta a cikin tafsirin imam ibn kasir don mu daɗa fahimtar suwaye waɗannan mutane nusibu ila ibadatil aika an danganta su zuwa ga bautan al'aika shi yasa kazzaba yace kazzaba ashabul aikati aikatil mursalin suna bauta wa wannan bishiyoyi ne shi kuma yace bautar ba haka bane su kuma suka ce ƙarya yake da haka ma Allah da yazo bai ce akhuhum shu'aib ba kamar yadda ne bayani sai ya yanke nisbal ukhuwa din a tsakaninsu amma ɗan uwansu ne a dangantaka imam ibn kasir ya ce daga cikin masu karatu akwai waɗanda ba su gane cikin masu tafsiri ko malamai akwai wanda ba su gane wannan fa'ida ba wannan ilimi ya ce da ashabu madayana da ashabul aika duk abu ɗaya ne ahlu madayana da ashabul aika duk abu ɗaya ne ya ce wasu suna ganin isoshi ne guda biyu daban-daban madayana daban asabul aika daban ya ce ba haka ba ne ba ya ce fa zanna anna asabul aikace ghairu ahli madiyan fa za'ama anna shu'aiban alayhi salam ba'athahu Allahu ila ummataini to anan sai suka ce wai annabi shu'aibu shi al'umma biyu Allah ya turo shi zuwa gare su ya turo shi zuwa gurin madiyana ya turo shi kuma zuwa ashabul aika sai ce a'a ba ummatai ne bane wasahihu annahum ummatun wahida wusifu fi kulli maqamin bi shay al'umma ce guda ɗaya amma kowane wuri an sifanta su da wani abu daban shi yasa yayi wa'azi wa waɗannan yace ku kiyaye cika mizani kamar yadda ya zo a kissar mutanen madina amma duk wannan fukan tauye mizani fashi da makami bautar itatuwa duk aikinsu ne gaba ɗaya laifuffukan nasu ne da yawa shi yasa zaga can annabi shu'aibu ya musu fada akan kaza can ya musu fada akan kaza can ya musu fada akan kaza amma ba wai al'umma ce guda biyu Allah ya turo shi ba shi annabi shu'aibu ku gane wannan yana da muhimmanci to sai ce da su auful mikiyala ko auful kaila wala takunu minal mukhsirin ya ku mutane na ina muku wa'azi ku cika ma'auni kar ku zamanto cikin masu tauye ma'auni shine mukhsirin alqur'ani yana kawo labari kisa na wasu waɗanda suka gabata don saboda kuma ku kiyaye in an ce auful kaila haddani hadda kai ni da nake noma dawa da masara da shinkafa in na zo buhuna in rinka cika shi kai da kake auna shinkafa fulawa wake akanti omo madara ka cika ma'auni mai sai da ruwa na roba ko na leda ka cika ma'auni kowa da shi ake duk wani wanda ya san yana sai da wani abu da ake aunawa ko zai zuba ya kai a auna to ya cika sikeli ku yi awo da abin awo na daidai shine wazinu bil qisasi al mustaqim yace kada ku tauye wa mutane kayayyakinsu abubuwansu kuma kada ku zamanto masu yada barna a bayan ƙasa wala ta asaufil arzi mufsidin in an ce al'awasu as-sa'i mutum yayi kokarin yada barna kada ku yi wattaqullaha ko wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron ubangijin da ya halicce ku wal jibilla al jibilla al jama'a da jama'an nan ta farko in an ce aljibilla aljama'atul kasira minan nas wanda suka kasance kafin zuwan annabi shuaibu ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku wal jibillatal awwalin kuma ya halicci mutanen nan masu yawa jama'a masu yawa na farko kafin zuwan ku mutanen annabi shuaibu wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin kana iya fassara jibilla da aljama'atul kasira kana iya fassara aljibilla da alkhaliqa halitta an gane ko ko kuma ɗabi'a alkhalqu ne halitta jama'a alkhaliqa ɗabi'a ɗabi'u akan ce jabala fulanun ala kaza ana nufin wato khuliqa alai ya ɗabi'antu da ɗabi'a kaza alkhuluku kamar jibilla ɗin kenan um, umarni ne ya musu ku tuna waɗanda suka gabace ku ba ku ba an fa taɓa yin wata al'umma da ta rayu ta gabata can Allah ya ce walaƙad adalla minkum jibillan kasira jama'a masu yawa sun ɓata a cikinku annabi shu'aibu ya gaya wa mutanensa nasihan liqaumihi wa murshidan ya qaum awful kaila ku cika ma'auni ay atimuhu wala takunu minal muksirina kar ku zamanto masu tauyewa alladhina ya'kuluna huquqa ghairihim wadanda suke cin hakokin wasunsu an tariqit tatfifi ta hanyar tauye ma'auni fil kaili wal mizani a cikin sikeli da ma'auni ko mizani sannan ya akkada nasiha akkada nusahu binusin akhar yace wazinu linnasi ku rinka yi wa mutane au alladhina tata'amaluna ma'ahum wanda kuke mu'amala da su bil qisas al mustaqim ay bil adli da adalci alladhi la jawra ma'ahu wala zulma wanda babu zalunci a cikin wannan adalci sannan kuma ya hana su wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wala tabkhasu an-nasa ana nufin wala tanqusu lin-nasi shay'an min huquqihim ashiya'ahum din abubuwan su na hakkokin su kada ku tauye mutane hakkokin su ayyan kana miqdar hada ash-shay ko mun karancin wannan ainihin wato a haƙƙi wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku rinka yada barna matsananciyar barna al'usu a larabci ashaddu anwa'il fasad akan ce asa fulanun fil ardi ya'su idza ishtadda fasaduhu idan fasadin sa da barnarsa ta yawa abinda ake nufi wala tantashiru fil ardi halata kaunikum mufsidina fiha kada ku yadu a bayan ƙasa ya ko mutane annabi shaibu kasancewan ku masu yin barna a ciki bil qatli da kashe mutane wa qat'i tariq da kuma yin fashi da makami da tsara hanya wa tahdidil aminina da tsoratar da ainihin wato amintattun mutane mufsidina wato ana nufin kuna masu fasad masu barna yanzu a wannan gaba yan uwana idan kun fahimta yayi musu bayanin laifi da suke aikatawa wanda mu ma a cikin wannan al'ummar muna aikatawa shine tauye mudu duka wannan ayoyin gaba daya suna magana ne akan tauye mudu rashin cika sikeli ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah yanzu misali bari mu buga muku misali mutumin da yake yake mu'amala da jari bola kuma ya kamata yau mu kawo muku ziyara yan jari bola masu sayan tarkace din nan ka san da suke da ake aunawa to in sun ji sun san yadda suke wato ɗame skelin ko su sukurkuce skelin yadda di ya kama ta yadda kai in ka je kayanka akan nauyi za a gwada ma to idan skeli ya damu ya riku to ko an dora mai kaya kayan ba zai iya sauke shi ya abin nan ɗinsa ba mai kun su bashi yadda bature ya yi shi normal ba za su yi ba sai ka je kana tsammanin kayan ka kaza ne sai ka je ka tarar da akasi masu gidan mai daga cikin gidajen mai akwai waɗanda ba sa tsoron Allah litar sun san yadda suke yin ta far ana matsa masu gasha dubu amma da a noman lita ne sai kaga bai fi dubu ɗaya da ɗari bakwai kasha ba duka a cikin gidajen mai kala-kala masu mota sun sani wanda ya fi kowa sanin gidan mai mai arha ko mai lita mai kyau shine ɗan motar haya shi ɗan motar haya komi nasa a lissafa ne ko ɗan babur ɗin haya yana ganewa amma mai motar private ko ina ma tsaya yake sha ba bai fiye ma kula da malejin ba kawai shi dai zuma mun na kaza kawai to wallahi daga cikin masu gidajen mai malam akwai waɗanda ba sa tsoron Allah su ma a gaya musu aufu alkaila wala takunu min almuksirina kar ku zamanto cikin masu cin hakkin mutane mutum ya zo ya kwance litar gidan mai wani mai gidan mai ya sani shi yake sawa injiniyoyi su zo su gyara masa litarsa ya ce a haka zan siyar wani kuma mai gidan man bai sani ba da manaja ake yi kawai mai gidan man ya ajiye masa lita dubu ɗaya ko lita dubu biyu to idan ya zo ya safarkwace injin gidan man to zai iya zamantowa lita dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu ɗaya da ɗari uku ko dubu ɗaya da ɗari ɗaya kaga idan ya zo biyan mai gidan mai nawa zai biya shi kudin lita dubu ɗaya zai biya shi to wannan ɗari biyun da ya ƙarufa wannan nasa ne da shi da 'yan manya-manyan ma'aikatan gidan man da za su sa ido sai su ma a ɗan sallame su amma shi mai gidan baya zo ai akwai mai gidan da wallahi sai mai gidan man da sai shekara goma bai zo gidan mansa ba ya fi ƙarfin ya zo kawai lissafi ake ba shi to da yawa akwai manajojin mai marasa tsoron Allah masu tauye mudu hatta in ka je da dan babur ɗinka ka sha a wani gidan man in ka sha za ka ga ka daɗe man kai na tafiya kuma ba wani guri ka je da yawa ba wani gidan man kuma kana sha za ka ya ƙare da wuri to ya tauye mudu su ma saƙo ya ishe musu malaman makaranta su ma suna tauye mudu me tauye mudu an ɗauke shi aiki karfe takwas zai fara aiki zai tashi karfe sha biyu da rabi daidai amma bai zai zo makaranta ba sai goma da rabi tauye mudu ne ayi sannan kuma ya tashi tun sha ɗaya da rabi tauye mudu ne ba tare da ya nemi izinin shugabansa ba haka kuma duk wani ma'aikaci da aka yi yarjejeniya da alkawari da shi akan wani abu kuma ya sa hannu yake karɓar albashi akan haka idan bai cika ba shi ma ya tauye mudu yau mai shago provision store fa ya iya tauye mudu in zai kulla omo ko zai kulla madara ko zai kulla garin kaza in ya bude ledar sai hura mata iska fu sai zuba sai daure in ka zo sai ga ledodin bulbulbul haka amma ba wai ainihin abin da ke ciki bane mai auna fulawa shi ma ya iya in ya zo ɗebowa sai rinka sheƙa ta haka yana sheƙawa akan kwana yana sheƙawa saboda iyayen da ka sheƙa ta iya tudunta haka zai auna maka amma in ya zo ɗaura maka a leda kuma sai ya matse ledar amma shi in zai zuba maka ba zai ɗebo a matse ba mai injin niƙa shi ma idan ka bashi niƙan masara ko wake ko kaza akwai wanda suna da wani buɗaɗɗen baki ta ƙarƙashin injin haka yana murzawa yana zubewa ta ƙasa wallahi ku kula masu injin duka zai ga wani gari yana ta zuba sai ka kasa gane wannan garin na waye tauye mudu ne in kwano ɗaya ka kawo dole sai ya ci bayan ya karɓi kuɗin nika kuma sai garin ka ya zuba a ciki in ma baka ci sa'a ba sai an maka tishi sau biyu a zuba a daɗa ci sa'a ci sa'a wanda za a yi sai a zuba wai sai a nuna wai a ce wai ai kan ne bai ɗauru ba da ƙarshe kun san me suke yi akwai wanda suke zuwa suna sayan wannan garin su kuma sai ya gama nikansa na ranar sai ya tara wajen rabin buhu sai ya zo ya sayar da wannan shi ma wai ribar karfe ne sunansa tauye mudu ne kaga masu kuɗi suna tauye mudu talakawa ma suna tauye mudu dan adaidai sahu shi ma yana tauye mudu zai ɗauke ka kun yi ciniki kai ni guri kaza daidai kanti kaza daidai shago kaza daidai gada kaza wallahi malam kafin a zo gurin sai sai kawai kaga ya sa su gina sai ce kudin ka ya kare sai ce ai ba nan nace ba can za ka yi ka san me yasa zai sauke ka nan ya ga akwai fasinja ne a nan da ka in ya sauke ka ka biya shi sai dauki wasu amma in ya wuce wannan fasinjan to wani zai zo ya dauka da yawan su suna yin wannan abu ko direban mota ya dauke ku akan zai kai ku tasha kawai sai zubar da ku a bakin gari sai ce kai jama'a ni ba anan zan tsaya an masa waya ne an ce akwai wasu fasinja a bakin wata secondary school sun fito daga gidan biki sun kai cikin mota za su tafi gari kaza da aka sai zubar da ku ku ta rikici sai kashe motar ya ce ni na tsaya a nan gurin kuma dole ka sauka shi ma tauye mudu ne tauye mudu yana shiga babubuka masu tarin yawa yan wana da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah su yi ƙoƙari su kiyaye algushi a cikin al'amura rashin cika ma'auni wannan sifa ne ta waɗannan ƙazaman mutane mutane annabi shuaibu da Allah tabaraka ta'ala ya jarabe shi da su yace su ji tsoron Allah kuma su daina yaɗa barna Allah ya ambaci tauye mudu da matsayin wato yaɗa barna yanzu malam ku duba dai da tafiya wata ba fiya wata kowa ya san iya adadin ruwan fiya wata amma wallahi mala akwai mai gidan ruwan da saboda tsabar rashin tsoron Allah ruwan nan fa a bohol sai bohol ya shekara goma ko ya sa ba a taɓa yi ba baya biyan taro akan wannan kuɗin Allah ne yake bada ruwan kyauta amma wallahi malam idan ya zo sai ya sa wa injin sai ya rinka matsewa sai ga fiwa watan sai ga wani karami wani babba kuma duk kuɗin su ɗaya kuma ko yau in ka je unguwar ku ka sai fiwa wata guda biyar na kamfani daban-daban ka gani sai kaga wani ya fi wani girma shi wancan din wanda yake tauyewa mai karamar zuciya ce marar tausayi mai shegen son duniya ruwan da Allah ya bayar ma sai ya tauye shi sai ya tauye shi masu auna turare ko masu auna habbatu sauda ko masu auna zaitun akwai yan kwalabe da ake aunawa sai ga an sa kwalba amma wala in ka daga kwalban sai ga man habbatu sauda din ko rabin ko rabin kwalbar bai kai ba kuma amma an sayar maka a matsayin kwalba guda tauye mudu ne ku tara da yawa ko kaɗan za ku gamu da Allah sai gan shi ɗan ƙirit so ya kamata jama'a mu ji tsoron Allah mu cika sikeli mu cika mizani kada mu tauye akwai kuma waɗanda suke mugaye ne abinda ake auna shi da nauyi to su kuma sai su ƙara mai nauyi yanzu idan waken soya a kamfani ne yake siya nauyinsa yake siya ko shinkafa in nauyinta ake saya duk da wani amfanin da ake sayan nauyi ko masara to idan sun zo shekewa sai su hada da tsakuwa buhun sai a ga rabi amfanin ne rabi tsakuwa ko a ƙi a cire totuwar ciki a hada da bawon masaran da totuwa da komai don ya ƙara nauyi ba imani malam mutane ba tausayi idan an je an auna sai kaga ya bada scaling yayi nauyi kaga ya cuci wancan wanda isiya ashe kasa ce a ciki ana zuba shinkafa kasa ana zuba masara kasa ana zuba waken soya kasa yanzu dan Allah ku duba gawayi a kasan nan ko na tsaya ne haka ne ai gani ne na manta gawayin nan gawayin nan yana da muhimmanci dan duk muna sayan sa na rantse da Allah masu sana'ar gawayi wanda kuke zuwa kuna dora gawayi kuna sayar mutane ku ji tsoron Allah in ba ku in ba ku yi da gaske ba sai kun ci wuta kamar yadda gawayin nan ya ci wuta malam ka je ka sai buhun gawayi naira dubu uku da ɗari shida ɗari bakwai ka je ka zazzage shi wallahi bai fi rabi ba rabin gaba ɗaya ƙasa ne a ciki da diddiga kuma koyo ko gobe in akwai masu sai da gawayi a je a tambaye su da haka shi da je ya saro shi a wajen ɗan tirela da ya kawo masa a matsayin dubu uku ko dubu uku da ɗari biyu da ƙasar nan shi ma fa idan ya zo zai maka ƙullin hamsin hamsin da ɗari biyu da ƙasar fa zai zuba maka kaɗan ne masu tsoron Allah a cikin masu sai da gawayi suke iya ware wannan ƙasar in sun ware ƙasar sai su ƙara kuɗin gawayin don saboda kuɗin su ya fito a ciki amma da ƙasa aka sayar musu duk wanda yake mai sayan buhun gawayi ne a ƙasar nan in dai ba kawai matansa yake bawa baya bincikawa ba to ina tabbatar maka rabi da rabi rabi ƙasa ne rabi gawaye to ba ma ƙasa ma wani kuma ku tutture ma za ka gani ma itacen ko ko ko ko ko da huwa da huwa yake cewa ne ko gasuwa ne ko mene malam ko konewa ma bai yi ba har da itace za gani a ciki duk an hada maka wai kowa sai yayi kuɗi ɗan Najeriya kuɗi yake so ko mutum ya koma gefe Allah ka ba mu shi shugabanni na gari Allah ka ba mu jadan kware na gari kai na gari ne mutumin banza kai ma mutumin banza ne ai kamata kunu yi wallahi alaikum ɗaiɗai ko mu duk haka muke yanzu in tela ka ba wa ɗinki auful kaila muke magana ya iya zuwa ya sa maka doguwar lamba far yana ja aljihu ne aka ma kana sawa sau ɗaya sau biyu da an goge ashe zaren roba ya maka ɗinki da shi ba zaren auduga ba ne ba zaren banza ne mai araha wai zare duba wannan zare faɗan banza duba zare amma zare an iya ha'inci a siyo maka mataccen zare a maka ɗinki da shi kuma amma doguwar lamba ka san doguwar lamba fat fat fat amma gajeriyar lamba shi ne za ka ya haɗe ya kame sosai amma a to da ƙarya ne gaskiya nake faɗa ne hotela ne kai ƙwarai da gaske da haka duk ku ji tsoron Allah ku kyautata ku gyara halin ku ana ma bari mu kyale su haka kar mu je mu tabo wani abin da ba za mu iya wucewa ba bayan ya ce a wa zinubil qisasin mustaqim sai ya ce me wala tabqasun nasa na'am
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين
ya ci gaba da yi musu wazi wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin amsar da zasu bashi qalu sai suka ce tab innama anta minal musahharin lalle kai shu'aibu kana cikin mutanen da amma sihirce su ba a cikin hankalinka ko cikin hayyacinka kake ba shine innama anta minal musahharin ma'ana sihirce a sihirce ka akai amma anta illa basharun misluna kai ma ba kowa bane mutum ne irin mu da mu da kai duk ɗaya ne wa inna dhunnuka la min al-kadhibina mu mun tabbatar kai kana cikin makareta ka sa Allah ya kifar da mu kis fa asqit alaina kisafan min as-sama'i in kunta min as-sadiqina Allah ya sauka mana wata azaba daga sama in har gaskiya kake subhanallah bayan ya musu nasiha mai daɗi da jan kunne da jan hankali ba su yi tasiri ba da wannan wa'azi da ya musu sai suka tumci hankalinsa suka tumci gaskiyarsa kuma suka ce makaryaci ne shi wal'iyazu billah ai kai shu'aibu kai shi za ka ba kai shu'aibu ba a daidai kake ba kai kana cikin waɗanda Allah ya jarabe su da sihiri don an tsafe ka ne shi yasa ba ka hankalta dangane da abin da kake faɗa. ko kuma innama anta min alladhina ya'kuluna at-ta'ama wa yashrabuna ash-sharaba wa la maziyata laka bi risalatin aw bi nubuwatin alaina yau ai kai baka da bambanci da masu ci da sha su ci abinci su sha abin sha su je su kwanta su yi bacci baka da wani bambanci wai kai annabi ne wai wai an turo ka zuwa gare mu babu mu muna ganin ma kai makareci ne akan abin da kake da'awa idan ku gaskiya ne to fa asqit alaina kisafan ka saukar mana da kisafan kisafan qita'an qita'an min al'azab wani yanki na azaba in har da gaske ne mu ga azaba daga sama kaga mutanen nan wawaye ne ba kadan ba ai da sai ku ce in har da gaske kake yi mu ga an mana ruwan nama da kuɗi da ko ba haka bane amma ba basira shi arne dama haka fa yake ai shi daman lissafin arne ba daidai yake ba ko mu gane bane yawanci lissafin su felin suke ba hankali ya za ka ta ce a saukan maka da azaba in gaskiya ne a aka ce in gaskiya ne a yi maka rahama sai ka tuba to shine fa asqit alaina kisafan min al-azab daga sama mu ga wata azaba ta sauko sun yi amfani da illa basharun misluna don wato su nuna wani abu cewa tunda sun ce shi mutum ne irinsu to don me zai zo ya ce Allah ya ce masa kaza tunda shi irinsu ne su ma suna so a sai su da'awar Allah ya ce kaza to kenan kaga annabi ba irin mutane ba ne tunda ya sha bamban da mutane shi Allah yana masa magana Allah yana ce masa kaza sannan kuma suka ce shi tsafe shi aka yi abin da yake faɗa ba a hankali yake faɗa ba daman duk wanda aka yi mai tsafi ya samu tabuwar hankali kaga ba a daidai yake ba da haka sun nuna gaba ɗaya addinin da yake kira kai addini ne na kuskure me ya ba su an samu nan قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم سيباد أمسى يتشي ربي أعلم بما تعملون للي أبنجزنا شي مسنيني da abin da kuke aikata gaba daya ma'ana a'lamu bikum ya fi kowa saninku da halinku idan har kuntum tastahiquna al'azaba zalika al'azab jazakum bihi wa huwa ghairu zalimin lakum dan har kun cancanci azaban nan da kuke nema Allah zai muku sakayya da wannan azabar kuma in ya muku bai zalunce ku ba malamai suka ce kamar yadda suka roƙa kuma haka Allah ya yadda ya karɓa yasa Allah ya ce fa kadzabuhu suka ƙaryata shi fa akhadhahum azabu yawmi dhullati إنه كان عذاب يوم عظيم من جنس ما سألوه جنس أبن ده سكا كربا سكا روكا سنشي أسوكا مسود الكسب alaihim to Allah tabaraka wa ta'ala sai sanya ukubar su ya saukan musu da tsananin zafi daga sama daman sun ce a sauka musu kisafan minas sama wani azaba daga sama shine azabu yawmi zulla din kamar inuwa wani bala'in tiriri zafi kwana bakwai babu abin da yake iya musu inuwa da wannan azaba tiriri zafi yake ta zubo musu daga sama shine azabu yawmi zulla can sai ga hadiri ko gajimare ko girgiji ya taho suna murna zai lullube su ya tsare musu wannan zafi harrun shadid da yake sauko musu daga sama ka san Allah ya so saukar da zafi ba daɗi wannan fankan sai ga ita kanta zafi take ba in ka buɗe window zafi wallahi malam akwai zafin da za a yi shi wanda ma rufe shi zaka yi saboda iskar da za ta shigo yadda ka san iskar omen ɗin gidan biredi haka za ta rinka shigo ma tiriri har ka kwammace gwanda ka zauna a ɗan cikin ɗakin da ɗan dama dama to da suka sha zafi suka sha zafi sai ga wani girgije ya zo musu suna ta tafiya su je su bi wannan girgije haddire din dan su samu inuwa shine zulla azaba yawmi zulla azabar ranar inuwa da suke tsammanin inuwa ce wallahi malam sai da suka gama haduwa gaba ɗayansu a ƙarƙashin wannan girgija suna murna suna tafiya sun haɗu sun samu inuwa sai da suka gama haduwa sai kawai Allah ya danno musu wata wuta duk ta zo ta cinye su ta huru wuta babba ta cinye su kuma bayan ta cinye su sai ƙasa ta yi girgiza ta kifar da su bayan wannan sai Allah ya saukar da wata tsawa daga sama ratatatatata pa aka gama da su ya cire rayukansu shi yasa Allah ya ce innahu kana azaba yawmin azim lalle wannan azaba da suka roka ba su suka roka ba in gaskiya kake yi ai mana azaba to gaskiya yake ga azaba lalle azaba ce ta rana mai girman gaske Allah ya yi bayanin kashe su da aka yi ko halakar da su irin nau'in kashe su da aka yi a cikin suratul araf Allah ya bayani a cike ce aka zartumur rajfatu tsawa fa asbahu fi darihim jasimin saboda a can cewa suke la nukhrijannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina arama kuma cikin sura arab aya ta 88 araf 88 suka ce za su kore shi la nukhrijannaka ya shu'aibu in baka daina wannan wa'azin ba kaji su ma sun ce za su kora ko yawanci dabi'an su kafiran nan haka suke in an musu wa'azi sai su ce mutum ya bar gari Allah ya kawo musu wannan tsawa me Allah ya ce malam قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين
in baka dawo ba za mu kore ka in kuma ka dawo kan addinin mu ci gaba da rayuwa sai ce قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ce ta aiko mun yi wa Allah ƙarya in a ce muka bar addinin musulunci muka dawo kan addinin ku lalle kuwa bayan Allah ya fitar da mu daga shirka daga kafirci kuma an dawo kan addinin ku a yi kula shi ce masu yi wa Allah ya na
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ba mu isa mu dawo ba sai in Allah ya ga dama kuma Allah ba zai sa a dawo kafirci ba
وس- وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين to haka suka yi ta kare ko sai kuma cikin suratu hud ita ma Allah ya kawo bayanin a kissar aya ta 87 da suke ce masa kai wai shu'aibu da wannan uslubin wannan sallolin naka da ibadan nan da kake yi shine yake umartan karkace mu bar abinda iyayenmu suke bauta mawa kuma ka ce wai ba za mu yi abin da muka ga dama cikin dukiyar da Allah ya bamu ba mai Allah ya ce aya ta 87 a cikin suratu hud na'am قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل na'am أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ya kuri koma koma kan rubu'in wai la madina kam shayo na'am وإلى مدين أخاهم شعيبا kaji kaji madina ko kaji can madina da riya su ne ne can kuma ne nan sai Allah ya ci shi shu'arai kazzaba ashabul aikatil mursalin duk kuma annabi ne to wasu sai suka ce a madina wasu mutane ne aika wasu mutane ne sai ibnu kasir ya ce a duk fa mutane ne daya kawai ɗabi'unsu ne da laifuffukansu ne suka bambanta shi yasa kowane guri Allah ya musu magana akan irin laifuffukansu kaga sai Allah ya ce wa ila madina mu shu'aiba me Allah ya ce na'am قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره haka ولا تنقصوا المكيال والميزان kaji ana ma sun faɗa kar ku tauye mudu ya faɗa musu kar ku tauye mudu daman laifinsu ne tauye mudu duk mai tauye mudu ya tafi can ga can makarantarsu mutane a ɗarshe Allah kiyaye mu na إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم yace محيط yana ina nufin ku da alheri kuma ina ce muku tsoron azaba da za ta zo Allah ya kewaye ku da azaban nan gaba ɗayan ku ya halaka dan kuma kaji kisa Allah ya halaka su. na ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط kaji ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين na بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
haddada zai ake masa na قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ai ban yi nufin in gaya muku wani abu
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت gyara nake nema ina nake gwargwado وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Aha.
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود Na'am.
أو قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح Na'am.
وما قوم لوط منكم ببعيد cewa ku kula da mutanen da suka gabata ku kula da su abin da ya same su kuma su kuke yi abin da ya same su ya same ku na'am واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه na'am إن ربي رحيم ودود sai mu قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا cewa suka ya sha'i mu mu ma ma gane wannan bayanin da kake faɗa ba ma ganewa jula kan ci ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa kuma ba kai fa muna ganin mutum ne mai rauni ne a cikin mu fa sai suka ce mai me ولولا رهطك لرجمناك
wallahi da ba dan mutanenka da kake da su a garin nan ba da sai mun jijjife ka na'am وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا yanzu ya mutane na yanzu jama'a ta dangi na su suka fi girma a idan ku sama da sama da Allah ku jefar da Allah a bayan ku kuna tunanin da ba dan mutane na ba me kun ku ce da ba dan Allah na ba ba su yadda fa da Allah bane ba azzu alaikum min Allah wattakhasumuhu wara'akum dhikriya ka me ce إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب sannu za ku san wane ne azaba za ta zo wanda za ta tozartar da shi kuma za ku gane waye makaryaci tsakanin ni da ku وارتقبوا إني معكم رقيب ku saurara ku jira ina nan tare da ku muna nan muna fako muna jira mu ga me Allah zai yi. ransa ya ɓaci ya fara ɗaukar zafi kenan na'am ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين Allah ya ce yayin da al'amarinmu ya zo sai muka kubutar da shu'aibu da wanda suka yi imani a tare da shi azzalumai kuma Allah ya kama su da tsawa wa akhadhatil ladina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jasimin suka wayi gari a cikin gidajen su dun samun gawawaki sun mutu tsawa rapapapapap ta daki zuciyarsu sai mutum ya mutu kaga duba duk wa'azin da ya musu gashi karshen sakamakon su da suke ta surutun ne ga sun zama gawawaki na'am كأن لم يغنوا فيها kai ka ce ba a taba yin su a garin ba ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود Allah ce ku saurara nisanta ya tabbata ga mutanen Madiyana kamar yadda samudawa mutanen annabi salihu da jiya muka karanta muku kissarsu suka nisanci ubangiji Allah ya nisanta da su abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuma har shi Allah ya yafe mun Allah ya yafe mana duka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin ya Allah.